بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar tara ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dhal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري wannan littafi kai tsaye mala ya rubuta shi ne saboda kai agaji ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da 'yan ɗakin shi inda mai gidansu na nan shine manzon Allah to shi da kanshi ne zai tsayo wajen kare 'yan kayan shi kamar yadda ya bayani da cewa ƙarshen duniya dajjal zai bayyana sai ya ce in ya khuruj wa ana fikum fa ana ajijuhu dunakum in dajjal ya bayyana sannan ina cikinku to ni ne zan yi gwagwarmaya in yi faɗi tashi in kai in komo har sai ne maku maganin shi amma wa in ya khuruj wa lastu fikum in ko ya bayyana ban nan to famri'un hajiji nafsihi to kowa ya ta kan shi sai ce wallahu khalifati ala kulli muslimin Allah maɗaukin sarki shi zai zama wakili na akan kowane musulmi to wannan manzon Allah ya rasu sai aka samu dangin dajjal sun bayyana kafin isowan shi sun fara cin mutuncin sahabban da annabi ya kwanta ya rasu ya bar su yana mai amincewa da su ana cin mutuncin 'yan ɗakin annaba an raba an ware an ɗibi wasu wasu an watsar. To an samu wani takadari mai suna a Dr. Tijani Assamawi ya rubuta littafi mai suna sun mahata daitu ya ci mutuncin sahabbai ya ci mutuncin iyalan gidan annabi ya faɗi ƙarere da sharri da ƙage a kansu to shine babban malami a Dr. Ibrahim Bunu Amir Ar-Ruhaili ya rubuta wannan littafi cewa kai agaji ga iyalai da 'yan ɗakin annabi dangane da ƙarerayin da tijjani samawi ya danganta zuwa gare su Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu da yin addini da ƙarya. To mun faro bayani bayan da muka yi tarihin shi a tijjani samawi da kuma muƙaddima da shimfiɗa da sharan fage da malam ya fara a cikin wannan littafi za mu tashi inda yake cewa. ومن سور تلك المكيدة ومن سور تلك المكايد yana daga cikin suran irin wannan makirce-makircen da makiya addinin musulunci ke wa musulmi da musulunci a sa'ayu fil waqi'ati bainal muslimina yawo kaiwa da komowa da ƙoƙarin ‘yan yaɗa gulmace-gulmace da ƙiyayya da gaba a tsakankanin musulmi’ iri-kiri sai a zo a zaunar da kai a ɗibo ƙarerai ko a ɗauko wani abin da ya faru amma sai a canza mai sura da yanayi sai a ƙoƙarin shigar maka da shi don ka yadda domin a sa ma ƙiyayya ga wani daga cikin musulmi ko wasu daga cikin shugabannin musulmi ko wasu daga cikin ahalal baiti ko kuma sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana daga cikin salon da makiya musulunci da musulmi suka ɗauko a da kuma har yanzu abin da suke kenan shine as-sa'ayu fil waqi'ati bainal muslimina ƙoƙarin sa gaba yin yawo da annamimanci da 'yan gulmace-gulmace da ƙarerayi a tsakankanin al'umman musulmi wa baffil furqati da ƙoƙarin yada saɓani da rabuwan kan musulmi walikhtilaf da kuma saɓani baina sufufihim a iya keta sahun musulmi ta hanyar shigar masa da ƙiyayyen juna da saɓani har a waye gari an rusa tsarinsu wannan aikin ana yin shi ne bil ta hanyar ƙarerayi wattazwir da ƙirƙiran abin da ba a ce ba ba a gani ba ba a san shi ba kwata-kwata sai a ƙirƙire shi a ce haka ya faru ala alal khulafa'i wal umara ga duk wanda gan shi ya tsayu wajen gina addini musamman khalifofin annabi abubakar da umar da uthman da kuma shugabannin musulunci irin su mu'awiya irin su yazidu da sauran waɗanda suka biyo bayansu suka yi halifanci suka kyautata ma addini da al'umma sai a ƙoƙarin shigar maka da maganganu na ƙararai a haifar da ƙiyayya da gaba a zuciyanka dangane da su haka ma a yau duk wanda ga ya tsaye wajen karantar da al'umma da ɗora su kan tarba na ƙwarai da bayyana masa tsarin da addinin musulunci ya shirye da mutane a kansa tabbata kai to za a ƙoƙarin shigar da wannan don a sa ma ƙiyayya da gaba game da shi don karka amfana da duk alherin da ya zo da shi wa igharu sudurul amma da ƙoƙarin tunzura zukatan jahilai gama garin mutane alaihim akan su waɗannan bayi na ƙwarai mun gano wannan da kyau ko sai a ƙoƙarin tunzuro mutane a ƙoƙarin ziga su a nuna masu fasuwa ne da suwa ne ba mutanen kirki ba ne malam ya ce wa bitalbisu alan nasi bi shatta anwa'il hiyal za a ƙoƙarin rikita mutane da ruɗa su da cuɗa masa ƙarya da gaskiya ta hanyar dabarbaro iri-iri da salo bayan salo har sai an waye gari an hargiza tsarin al'umman musulmi wa asnafil makari ana amfani da nau'i bayan nau'i, salo bayan salo iri-iri na makirci daban-daban, wanda da an taɓa zuwa da irin shi yanzu ma sai a ƙoƙarin ƙirƙiro wani sabon salo domin a zo a ruɗa al'umma a rikita su a wargaza tsarinsu. Malam ya ce, kama fa'ala ibn Saba, kamar yadda Abdullahi ɗan Saba ya yi, allazi akhadha yajubul aqtar wanda ya rika yawo gare gari kwararo kwararo lungu lungu sako sako majalisi majalisi wajen hira zai iya zuwa gidanka kai kadai yi wata yana zama da kai yana kokarin shigar maka da magana kwaya daya ba hada Uthman yayi wannan makirci a zamanin Sayyidina Uthman mu'alliban nasa alal khalifa yana ƙoƙarin tunzura mutane su yi khalifa tawaye, muzhira ɗa'ana alaihi yana mai bayyana zagi da suka da cin mutunci da ɓatanci ga shi Sayyidina Uthman tare da cewa sahabin manzan Allah ne, surukin manzan Allah ne, khalifan manzan Allah ne, yana daga cikin musulman farko wannan da ya zo ya shiga harkan daga baya. sai yana nuna cewa waɗannan da suka yi addinin musulunci hidima to mutanen banza ne kar a yarda da su ba su da mutunci ba su da kirki ba su da kaza su kuma jahilan gari sai suka ɗauka ai waɗannan masoyansu ne kawai sai suka ɗibi wannan abubuwa har abin ya kai ga ya haifar da abin da ya faru wa'ala umara'ihi kuma suna ziga mutane da tunzura su akan waɗanda ya nannaɗa a matsayin jagororin da ke kula da garuruwa da aikin musulunci sai a ce kalluwa ne yaushe ya fara yaushe ya zo jiyan da aka cincida shi kai kaza ai ta kokarin nuna wa mutane waɗanda aka sa suna wa musulunci aiki to mutanen banza ne bismil amr bil ma'arufi kuma ana yin wannan wai da sunan ana yin umarni da kyakkyawa ne wannan hai anil munkar da kuma hana mummunan aiki fakana maktulu Uthmana radiyallahu anhu Mala ya ce sai ya zama kisan da aka yi wa Sayyidina Uthman Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ula juzuwati hazihil fitna shine ɗigon ɗan ba na farko da aka fara sawa na tada fitina a tsakankanin musulmi da wargaza tsarinsu da ruɗa sahunsu summa ma natija an summa ma natija anhu min al-ikhtilaf sannan sai abin da aka samu ya faru na saɓani fil umma a cikin al'umma wattafarruƙi da karkasuwa da rarrabuwa da watsewan kai wakti talin da kuma yaƙe-yaƙe wata mazuƙi da ruɗewan al'umma da cuɗewansu da targajewansu gaba ɗaya kawai gari tsarin al'umma ya kasa daidaituwa waje ɗaya wannan abdullahi ɗan saba al-yahudi shi ya haifar da wannan ya kai ya komo yana ƙoƙarin ya nuna wani mutumin banza ne ci mutuncin shi ya ɓata shi ya nuna cewa ga kaza ga kaza ga kaza har zuciyar waɗanda ake kira da ammatul amawa sai suka gamsu da wannan shine sai suka shirya wancan bala'in da ya ci ran sayyidina Usman a yau makiya addini waɗanda suke ƙoƙarin su kada sunnar annabi abin da suke kenan kuma za su zo muku da siffa ne wanda za ku kalle su ga su kawo mutanen kirki wa in yaqulu tasma'a liqawlihim in suka zo suna ziga ka sai ka ji kaman gaske ne haka da za ga siffan za gan su da siffan mutanen kirki amma ka yi a hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan kaman yadda Allah ya faɗe wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas abin da ya faru a baya ne Allah ke juyo mutane shi yanzu Allah ya kiyaye malam yace lakinnal janibal akhtar li hadhihi al fitna ɓangare mafi zama mai haɗarin gaske na wannan fitina, walmakida al'uzma da wannan kaidi da aka shirya wa musulmi da musulunci mafi girma li'ada iddin wanda makiya addini suka yi. Mun gane, don su suna cewa ne ai Usman suke ƙi da sarakunan shi, to Usman da sarakunan shi suna karantar da kare mai addini, to ai addini ba wata bishiya ba ne. addini ba wani katanga ba ne addini ba wani gini ba ne addini ba wani titi ba ne addini ba wani mutum ne ɗaya ba mu nan da muke yin addinin mu ne wakilan addinin in kana faɗa da mu to da addinin musulunci kake yi shi sa kai tsaye mali ya ta'abiri da cewa li'a da iddini ga makiya addini malam ya ce huwa za'aza'atul aqidatu sahiha shine ƙoƙarin girgiza wannan aƙida na musulunci da tumbike ta fi nufusul musulmina a cikin zukatan musulmi wannan shine babban abin da su waɗannan maƙiya musulunci suka yi ƙoƙarin haifarwa a ɗauke mutum cancan daga aƙidan tauhidi aƙidan annabawa aƙidan da annabi ya ba da ran shi da ran sahabbai gaba ɗaya sai a canza maka ita da wata aƙida 'yar oda aƙidan da ba ta da asali kwata-kwata malaka bima azharahu hazal yahudi ba don komi ba sai abin da wannan ba yahudi ya bayyana almakir fil umma wanda yake da matukan makirci hamshakin makiri ga al'umman annabi min da'awati ila muwalati ahlal baiti yazo yace wai shi yana da'awa ne yana kiran mutane su zo su goya ma ahlal baiti baya wa mahabbatihim da kuma nuna kaunan ahlal baiti mudda'iyan annahum aulan nasi bil khilafa ya kirkiri bid'a mai cewa wai ba waɗanda suka dace su zama su ne khalifofi a bayan annabi sai su ahalal baiti mun gano wannan da kyau ko su ne suka cancanta da khalifanci ba'adan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan annabi mala yace fahum ahalu baitihi shi abdullahi dan saba al-yahudi in ya zauna sai ce habawa ne, ka tsaya ka lura waɗannan fa su ne iyalan gidan annabi, wa ƙarabatuhu kuma su suka fi kowa kusanci da annabi, dangin shi ne fa, ‘yan uwan shi ne fa, yanzu misali in kai ne za ka naɗa mukami ga ‘yan uwanka don Allah wa za ka ba, haba, a ci yanzu kamar wani, kun gano wanda da kyau ko, da haka da haka da haka sai an cimma manufa a kanka. Sannan ya ce, wa haƙƙun nasi kuma su ɗinnan su ne suka fi dacewa a cikin mutane bi tasrifi amril umma dangane da gudanar da al'amarin al'umma min ba'adihi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wasunsu ba. Ta yaya za a ce ga dangin annabi, jinin annabi, ‘yan uwan annabi, ‘ya'yan shi a ce wai ba su ba ne, kamar sayyidina Aliyu. haba da shi ba aka fara musuluncin nan shi ya kamata ba abubakar sarki kadai ba umar sarki kadai ba usman sarki kadai ba summa mala bisa an da'a ilal qawli bil wasiya ba a dade ba da fara wancan makiran da awan kawai sai aka ji ya fara da awan cewa ai ma wasiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bari ba wani abu ba wasiya ce ta yaya za a ce ba za a ɗauki wannan wasiya ta manzon Allah ya aike da ita ba mala ya ce wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau abdullahi dan saba sai ya ci gaba da ƙirƙiran ƙarere yana danganta su zuwa ga annabi yana cewa wai annabi da kanshi ne kad ahida ila ali ya kira ali ya tabbatar mai bil khilafa cewa in ya rasu to alalalle fa ya zama khalifan shi wa nassa alaihi nassan jalliyan ya zo ya faɗi nassi ƙarara nassi a fili da ke tabbatar da cewa to bayan shi aliyu ne wa anna sahaba sai aka waye gari su sahabbai kadirtasabul khilafa sun yi ƙwacen halifanci wa zalamu aliyan suka cuci sayyidina ali bil sa'ihi anha ta hanyar nisanta shi da wannan khalifanci maimakon ya zama shi ne farkon khalifa bayan annabi sai a kai shi can ƙarshe ya zama shi ne ƙarshen khalifa. فأظهر البراء من الخلفاء الثلاثة السابقين لعلي بخلافة ودع الناس إلى ذلك to tun daga nan fa azharal bara sai shi abdullahi dan saba sai ya bayyanar da fito na fito da bara'a da kiyayya min lafa akan waɗancan khalifofi guda uku as-sabiqina li ali fil khilafa waɗanda su suka riga sayyidina ali hawa wannan turba na khalifanci wada an nasa ila zalika sai abdullahi dan saba sai aka fara jin ya fara da'awa yana kiran mutane cewa lalle su fito su baran-baran su fito na fito da su waɗancan halifofi a ce ba a son su a bakin shi aka fara jin zagin sahabbai ثم بعد موت علي رضي الله عنه تو باين رسول سيدنا علي بن أبي طالب أظهر القول بالرجعة sai aka fara jin Abdullahi ɗan Saba ya ƙirƙiro wata sabuwar bid'a cewa na Ali zai dawo duniyan nan. Waza ama anna aliyan lam yamut yarya cewa kai Aliyu fa ba mutuwa yayi ba. Wa annahu sayaudu qabla qiyamis sa'a wai zai dawo duniyan nan kafin tashin alkiyama wa yantaqimu min a'da'ihi sai ya ɗauki fansa akan maƙiyan shi ya fata-fata da su sannan ne zai mutu mutuwa na hakika ko kun gano wannan da kyau ko suwa makiyin shi sanda zai dawo sai suka ce a'a zai bi zai tada sayyidina Abubakar da Umar da Uthman kuma zai tada Aisha da Hafsa da duk wani sahabin da bai mara mai baya ba to sai ya dauki fansa akan shi ikon Allah kawo ko annabi ba a ce zai dawo ya ƙara tada su Abu Lahab da sauran duk wani makiri ya maganin shi ba amma wai Ali zai dawo su wane ne zai yaƙa wai waɗanda suke halifofi gano wannan da kyau wanda aliyu na raye ba inda aka ce kuma ya iya faɗa da su ma'ana da ya mutu ya ji ya ƙaro ƙarfi ne zai dawo ya kamata su tambaye abdullahi ɗan saba don a ji wannan ansan a hannun shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani ma ya ce ka duba littafin tarihu tabare a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da kuma albidaya wa nihaya na ibnu kathir a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da saba'in da hudu Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi. Mala ya ce fakarar hazihi da'awa al-yahudiyya al-mughlafa bisa tari muhabbata alal bait. Malam ya ce kun ga wannan da'awa ta yahudanci al-mughlafa wanda aka lullube ta bisa tari muhabbata ahlal baiti an mata rumfa an mata lullubi da wani irin mayafi na cewa wai ana ƙaunan ‘yan gidan manzan Allah ne, wa mawalatihim da kuma goyon bayansu, hiyal asasin ladi in banat alaihi a ƙidatar rafida, wannan shi ne foundation wanda da shi aka gina wannan aƙida na ‘yan shi'a. jama'a mun gano wannan da kyau ko za a ce man kaunan iyalan gidan annabi ne kaunan ɗan ɗakin annabi ne ɗan muna kaunan su ne a haka aka gina wannan saboda a yaudare al'umman musulmi ina fatan mun fahimci wannan da kyau malam ya ce wale haza nassa al'ulama al-muhakkikun fil firaqi wal maqalat da wannan ne aka samu manya-manyan malamai waɗanda suke bayanin tarihin ƙungiyoyi da zantuttukan waɗanda ke biye-biyen aƙidu cewa annan rafida tarji'u fi nash'atiha lalle za a mai da bayanin cewa kun ga 'yan shi'a tun daga matakin farko na zamaninsu nash'atiha ilal yahud sun samo asali ne daga wannan ba Yahude wa anna awwala man ibtada ar-rafd fil Islam wanda ya fara kirkiran aqidan shi'anci a musulunci huwa Abdullahi ibn Saba al-Yahudi shine Abdullahi dan Saba al-Yahudi shine farkon wanda ya fara kirkiran wannan aqida mummuna a cikin musulunci يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله babban malami ibnu taimiya yake cewa wa qadad zakara ahlul ilmi haƙiƙa malamai manyan masana addini sun ambace anna mabda'ar rafdi kun ga farkon al'amarin 'yan shi'a inna ma kana mina zindiq ya samo asali ne daga wannan zindiki abdullahi bin saba abdullahi dan saba fa innahu azhara al-islama domin a farkon al'amari ya zo ya bayyana cewa shi musulmi ne wa abtanal yahudiya sai ya ɓoye al'amarin yahudanci, wa ɗalaba an yufsidal islama manufan shi shine ya ɓata addinin musulunci kama fa'al bulus, kamar yadda bulus ya yi annasarani wannan banasare alladhi kana yahudiyan shi bulus kirista ba yahude ne sai ya zo ya ce ya zama kirista fi ifsada dinin nasara ya yi wannan ne domin ya ɓata addinin nasara. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan shi ne manufan shi, to irin wannan ne shi kuma Abdullahi ɗan Saba ya zo nuna cewa ya musulunta saboda ya ɓata addinin musulunci abin duk iri ɗaya ne. Ku karanta wannan bayanin a cikin littafin da muke karantawa sharhu masailul jahiliya malam ya kawo wancan taɓargazan da bulus ya ma kiristoci. wannan ne shi kuma abdullahi ɗan saba ya shigo da shi cikin addinin musulunci saboda ya ɓata musulmi nasu addinin Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu karanta littafin majmu'ul fatawa a mujalladi na 28 shafi na 485 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa hazihil haƙiƙa kun ga wannan gaskiyan al'amarin Abdullahi ɗan saba? قد اعترف بها كبار علماء الرافضة من يمن يما لمن ان شيعة ما sun tabbatar da ita almutaqaddimina malamansu na dauri manyan malamansu na tun da da can kal ash'arul qummi kaman ash'arul qummi wal kashi wan nawbahati wa min al mutaakhirina daga cikin malamansu wanda suka zo baya baya da ya tabbatar da wannan bayanin cewa Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi shine wanda ya fara ƙirƙiran wannan aƙida na shi'anci na zagin sahabbai da tsine masa albarka da waɗannan dishirman akwai almamiƙani haisu auradu fi kutubihim hadhan nas ta yanda a cikin littattafansu sun kawo wannan bayanin wahaka jama'atun min ahlil ilmi min ashabi ali kai an samu wasu malaman ma daga cikin almajiran Ali radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ƙara masa na Ali yarda sun kawo wannan bayanin cewa anna Abdullahi bin Saba shi Abdullahi ɗan Saba kana Yahudiyan fa aslama ba Yahude ne wanda ya zo ya ce ya musulunta wa wala aliyar radiyallahu anhu ya zo ya bayyana cewa wai shi yana tare da sayyidina Ali wa kana ya ƙulu huwa ala yahudiyyatihi da kafin ya musulunta yana addinin shi ne yahudanci an san shi yana da aƙida da ke cewa fi yusha bin nun cewa yusha ɗan nun shi zai zama khalifa ba'a da musa alaihi salam bayan annabi musa amincin allah su tabbata a gare shi bi hazihil maƙala an san shi da irin wannan maganin da yake faɗi akan ali yana faɗi akan yusha ɗan nun فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم to bayan rasuwan annabi kawai sai ya zo yana cewa bi misli zalika irin wancan magana kawai sai da cikin musulunci wa huwa awwalu man azhara alqawla bi fard imamati ali radiyallahu anhu shine farkon mutumin da ya zo ya fara cewa wai ai sayyidina ali wajibi ne ya zama khalifa a bayan rasuwan annabi ba kamar yadda ya tabbata ga sayyidina abubakar da umar da usman kafin shi alin ba wa azharar bara'a min a ada'ihi kuma ya ce dole ne a zo a yi bara'a a yi baran-baran da duk wani wanda bai yarda da wannan ba sai ya raɗa mai suna cewa ya zama maƙiyin ali malam ya ce wa kashafa mukhalifihi famin huna qala man khalafa shi'a yace duk wanda ya saba ma ali bai yi biyayya ga khalifanci cewa ali ne khalifa bayan annabi kai tsaye ba ba wai abubakar da umar da usman ba to a ci gaba da tsine mai albarka ana zagin shi ana tona asirin shi ana kaza ana kaza to daga nan ne sai waɗanda ba 'yan shi'a ba suka saba ma 'yan shi'a ga wannan aƙida suka ce inna aslan rafdi kun ga asalin zagin sahabbai ma'ahuzun minal yahudiyya an samo shi ne daga yahudanci ba daga musulunci ba ne ba wannan karatun gaba ɗaya musulunci yahudanci ne waɗannan bayanan ga karanta a cikin littafin al-maqalat wa firak lil ash'ari al-ummi a shafi na 21 ɗan shi'a ne da rijalul kashi a shafi na 71 da firakus shi'a na naubakti shafi na 22 da attanqihul maqal lil mamaqani juz'i na biyu shafi na 184 waɗannan kasurguman malaman shi'a ne ka kokarin kiyaye sun gaje ka samu dan shi'a yanzu ƙarshen da ma bai ma san su ba shi kawai dai zanga zangan ya rike ina fatan mun gano wannan da kyau amma bai ma san wannan ba in ka ce wane ne ash'arul qummi wane ne kashi wane ne naubakti wane ne alma miƙani in ya ci adin mun san su malamanmu ne sai ka ce ga yamar littattafansu jama mun gano wannan da kyau ko in ka riga ka ce ai almaqalat wal firaq shine na ash'ari sai ya haddace sai ya maimaita ko da ma abin yanda ka san wakan shata ne kawai abin da ya faɗi shi suke maimaitawa Allah madaukin sarki ya kiyaye malam ya ce wal athar al yahudiyya fi aqidatir rafida zahirun min khilal tashabbuh al-kabir bainahuma fil aqida ai abun asarari yake akwai kamanceceniya ba dan karami ba da ya daidaita yan shi'a da wanda al'amarin ya bayyana ba nesa yake ba a kusa yake mala yace fama aqidatul wasiya dauko aqidan da ke cewa wai wasiya ne annabi ya bare cewa bayan shi ali zai hare zai haye karaga mun gano wannan da kyau ku ka dauko wannan warraja'a da aqidan da ke cewa wai Aliyu zai dawo duniya, walbada da ƙidan bada'u, wattaƙiya da ƙidan taƙiya. Ko mun gano wannan da kyau ko wannan duk aƙidan Yahudanci ne gaba ɗayansu. Ba aƙidan Musulunci da ya tabbatar da waɗannan shirman gaba ɗaya addinin da Allah ya aiko annabi da shi. Mala ya ce, Allati hiya usula aƙidatar rafida. Kun ga waɗannan aƙidu guda hudu su ne asalin aƙidar rafida. Mala ya ce, Illa amfilatun waƙa'iyya lisilata ƙidatar rafida bil yahud kadai abin da ya rage za a zo da misalai na tabbas tabbatattu wanda suke nuna akwai alaƙa tabbatacciya mai ƙarfi tsakanin aƙidan 'yan shi'a da kuma aƙidan yahudawa jama'a mun gano wannan da kyau ku za mu zo za mu tattauna wannan da izinin allah kowa zai fahimta allah zai fitar da mutane daga duhun wannan kafirci zuwa ga hasken tauhidi Malam ya ce wa ma jur'atun rafida ala kitabillahi bitahrib kai ‘yan shi'a sun kai matuƙa wajen ƙarfin hali da suka iya kallon littafin Allah cewa wai littafin Allah nan fa wai an canza shi. Malam ya ce wa kathratul kadhib fihim kuma ƙarya ta yawaita a cikin ‘yan shi'a, ɗan shi'a in ya buɗe baki zai maka magana, Allah ya kashe ɗari cikin maganin shi ƙarya ne. shi yasa ma malamai suka ce ba su taɓa ganin wajen mutumin da wajen zance zai faɗi ruwaya makareci irin ɗan shi'a ba kuma rago in an ce kawo dalilin maganar da ka faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau ba abin da suke iya kawo sai hayaniya wani faq da ɗan karan munafinci wa ta'anu fi khiyarul umma da kuma suka akan zababbun mutane sai ga in suka ɗauko wannan aƙidan sai su kalli cikin al'umma wa ya fi amfani cikinsu sai a daren mashi a ce shi za a ci mutunci ina fatan mun gano wannan da kyau a ko'ina haka suke da su da almajiransu ina fatan mun gano wannan da kyau za su yi suka game da khiyar al'umma bi zulmi da cewa sun yi zalunci wal udwan da ƙetare haddi wa adam al itidalar rafida fil hubbi wala bugudin kuma yan shi'a ba sa tsayewa waje ɗaya wajen soyayya ko wajen ƙiyayya shi ne muka buga muku misali da zai ɗan Ali, ɗan Hussein. Mun gane wannan da kyau ku, don bai bi abin da suke a kan shi ba, suka tsitsini mai albarka, male ce illa akhlaqul yahudiyya al ba komi ‘yan shi'a suka saba a kan shi ba, sai muguwar aƙidan nan na yahudanci wanda suka yi gadin ta tinka tikatu Allah ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙurewar lokaci zamu saurara anan fasbanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum